تناهى حان للصبح البلاد من لا يفرج كربا فات مضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد غابت مساعينا من ذا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد غابت مساعينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجحز قوما وغسلينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله bayan haka masu raro a yaushe muna ƙara mika godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa tare da yardarsa da kuma amincewarsa mu ƙara kasancewa ta da ku a cikin shirin mai albarka shirin rayuwa a barkoyi wanda shiri ne da muke kallon rayuwar sabon manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare su malam ya ba mu tarihin su sannan kuma mu ga abubuwan da za mu koyi a cikin wannan rayuwar ta sabon manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi saboda a cikin rayuwarsu da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan abin koyi yake a gare mu wanda shiri ne da muke gabatar da shi tare da babban malaminmu dr abdullah usman umar gadon kaya wanda ko da yaushe muna sa ran karasuwar malam amma kafin karasuwar malam masu raro a cikin shirye-shiryenmu na baya malam yana mana bayani ne akan sahabin manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi wato ka'ab bin malik allah ya kara masa yarda wanda muna cikin wannan tarihin babban sabon na, na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato shi Ka'ab kamar yadda muka ji a satin tukan da suka wuce a baya malam ya gaya mana wane ne Ka'ab wane ne Ka'ab akwai sabbai yan maka akwai yan madina kamar a yaushe da muke nanatawa Ka'ab kuma yana cikin sabbai yan madina wanda suka karbi bakoncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bashi masauki ta zamanto Madina ta zama ita ce garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda har yau haka abin yake a yanzu haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kabarin sai na birnin Madina to Ka'ab dan Malik yana cikin sahabban da suke garin Madina wannan shine abu na farko da ya kamata a ce masu raro min kiyaye in an ce sahabi wani mu iya kiyayewa cewa wannan sahabin dan maka ne ko dan madina saboda tun lokacin ko kuma tun ma a cikin alkur'ani Allah subhanahu wataala ya ware ya sa musu suna akwai almuhajirun akwai al'ansar to ka'ab bin malik yana cikin al'ansar a cikin tarihinsa da malam ya mana a baya mun ji shine ka'ab dan malik wanda yake yana cikin kabilar kazarat ka'ab daga cikin daraja da falala da ya samu shine duk wani yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to tare da ka'ab akai in ka cire ya kunkuna guda biyu duk wani yaƙi da za a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya fita an samu an yi wannan yaƙin ko ba a samu an yi wannan yaƙin ba in dai annabi ya fita to tare da ka'ab manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita idan banda ya kunkuna guda biyu yaƙin nan shine yaƙin farko da annabi yayi yaƙin badar sai kuma yaƙi na ƙarshe wanda a cikin shirin nan namu malam ya faɗaɗa mana bayani akan yaƙin ƙarshe wato yaƙin tabuka ka'ab bin malik yana cikin sahabban da suka samu suka halarci wannan daren da ake kira lailatul akba wanda suka yi alkawari akan addinin musulunci cewa sun goya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya suna tare da shi ɗari bisa ɗari duk wani abu da za a zo da shi na musulunci su ne a kan gaba duk wani abu da zai kawo ci gaban musulunci ko ɗaukakarsa ko ba shi kariya su ne gaba wanda za su ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kariyar sun yi wa manzon Allah alkawari a wannan daren da ake kira Lailatul Akbar sannan ka bin Malik yana cikin mawaƙan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mawaƙan nan guda uku da malam ya gaya mana Hassan bin Sabit da Abdullahi bin Rawaha da shi kuma Ka'ab dan Malik da sauran abubuwan da muka ji akan wannan babban sahabi Ka'ab bin Malik Allah subhanahu wataala ya kara masa yadda wanda a darasin mu ne insha Allah za mu dora da ka inda malam ya tsaya mana wanda muke daukan darussa akan abin da ya faru na yakin tabuka da Ka'ab bin Malik bai samu ya je ba wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu horo na da a daina musu magana har tsawon kwanaki hamsin to a cikin wannan malam yake mana bayani da irin darasan da za mu ɗauka yadda annabi ya iya yin horo horon da zai ratsa mutum ya shige shi sosai wasu kan sahabbai suka iya bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da su ƙetare dokokin da ya saba akan wannan darasan da nake ta bayani a yakin tabu kaɗin za mu ɗora insha Allah mune wa malam fatan alkhairi tare da fatan an zo lafiya Masha Allah, tabarakallah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dukkan dangin yabo da godiya su tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala, mai kowa mai komai da ya sake haɗa fuskokinmu da muryoyinmu a wannan fili mai albarka rayuwa a barkoi. Kamar yadda ɗan gabatar, haka ne muna cikin ƙisar Ka'abu ɗan Malik. wato wani kuskure da ya yi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ladabtar da shi wanda ya dace da laifin da ya yi kuma yadda aka yi bayani manzon Allah a matsayinsa na manzo shugaba yana da hanyoyi masu tarin yawa da yake bi wajen ɗora mutane akan hanya ta daidai ko ladabtar da su ko faɗakar da su shi laifin kabu dan malik kin zuwa yayi yakin tabuka haka kawai haka kurin ba uzuri ba rashin lafiya ba ciwo ba talauci ba ba komai ba kawai yaki zuwa yaki aka tambaye shi mai dalili ya ce babu wani dalili kawai kin zuwa yi tunda kuma zuwa yakin nan abu ne wanda yake na tilas na wajibi rashin yinsa kuma kaga abu ne wanda yake na kuskure dole a dau mataki a kai to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi yace waɗannan mutane guda uku Kabu dan Malik da Murara ibn Rabi al-Amiri da Hilal ibn Umayyata al-Waqifi dukansu annabi ya ce a daina kula su kar wanda ya sake musu magana kabu ya ce wani ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuha salasa min baini man takhallafa anhu mu ukun nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a rinka yi mana magana cikin waɗanda suka ki zuwa yakin nan fashtanabna nas mutane suka ƙaurace mana saboda annabi ya umarce su ƙaurace musu وتغيروا لنا متانس كتنجا من المعاملة حتى تنكرت لي الأرض فما هي بالتي أعرف شو والله سيدك أسا تشنجا من inda nake zaune ya canja min har ma nake cewa wai wannan garin da nake zaune ku shine garin da na sani din nan shine garin da na sani ko kuma ne daban saboda tsabar ya samu zafi ya ce muka zauna a wannan sha'ani sai da muka yi kwana hamsin kwana hamsin sun tunkari wata biyu kenan ya ce abokanai na guda biyu murara ibn rabi al'amiri hilal ibn umayya talwaqifi su kan sai suka zauna a gida suka nuna gajiyawarsu amma ni da yake yaro ne matashi kuntu a shabbal qawm ni ina da sauran ƙarfi na kuma ina cikin rayuwa ta samartaka ya ce ai daurewa nake kawai in fita in tafi masallaci sallah ko Allah zai sa a zuwa jam'in nan wani zai gane min magana da alƙalin samu sauƙi ya ce ba nan ba har kasuwa nake shiga wa a fil aswaq in shiga kasuwa ne ta kewaye wala yukallimu ne ahadun ko mutum ɗaya ba mai min magana ya ce sai in kewaya in lallaba in zo gurin annabi sallallahu alaihi sallama sai in yi masa sallama in zo na yi wa annabi sallama ya ce yana zaune a majalisinsa bayan ya idar da sallah ya ce wallahi ina kallonsa ba na ganin alamar ya amsa sallaman nan tunani ma nake anya ya ma motsa labbansa guda biyu ka don me ya mayar min da sallama annabi shi ma ya yi fushi ya ce sai in zo in kabbara sallah kusa da shi ina satar kallonsa ina kallonsa ina leƙe ina sallah ina lura idan na ci gaba da sallah sai ya kalle ni idan na waiwayo haka shi ma'arar da an ne sai kawo da kai rabu da ni ya ƙi min magana na bi da hanyar da zan ba annabi ya min magana abu ya gagara ya ce wani abin ya tsawaita gare ni irin mu'amala da musulmi suka yi min da ban ji daɗinta ba abin na shiga wani hali mara daɗi ka abu ya ce mashaitu hatta ta sauwarto jidar ha'itu abi qatada na kama hanya na fuskanci wato gonar abi qatada dan uwana dan gidan bafana ne kuma ina son sa yana sona naje can wajen katangar gonar sa yana cikin gona sai na ce to tunda wancan kan dan uwana ne na jini bari in je ko na mai sallama zai amsa yace na je fa sallamtu alaihi fa wallahi ma radda alayya salam ne masa sallama wallahi wallahi abu kata da bai damun da sallaman nan ba ina gadara ne dan uwana ne dan gidan baffana ne kuma kai kauna a tsakanin mu wala abu kata da yayi banza da ni bai damun da sallama ba idan wannan yana nuna mana wani abu malam yana nuna mana irin yadda wato su sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama suke daukan doka daga shi manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallama suna daukan doka idan yace ai to in Allah ya sawar da sai an yi idan kuma ya ce kar a yi to in Allah ya sawar da ba a yi to wannan haka ya kamata shugaba ya zama tsayayye mabiya su zama tsayayyu masu da'a amma wani zai iya cewa mu yanzu yau haka muke ina jin malam mutum ko a gidansa ba zai samu wannan da'ar ba a gidanka Allah Allah karfa mana asiri a gidanka in ba taimakon Allah ba wallahi ba lalle ka samu wannan da'ar ba ka ba da dokar ka ce kada ayi kaza wala ce sun ha'ince ka sun yi musamman yanzu lokacin munafurci a gabanka a yi matan zamani yawwa a gabanka za a yi da'a rimi rimi rimi amma wallahi idan ka fita in kai wasa tana cikin wanda za su yaƙe kama cin amana rashin gaskiya ‘ya'yanka ma za ka ga idan kana nan in kana nan za a yi idan baka nan kuma da kai da baka nan duk ɗaya dama bara a yi ba to haka shugabanninmu yanzu da wani shugaba zai zo ya buɗe baki ya ce a yi kaza wani yana gama magana ma wani zai zage shi saboda tsabar rashin tarbiya ni dai mala a bincike na a iya sani na ni fa a iya sani na a duk duniya ba inda ake iya zagin shugaba a buɗe baki a zazzagi shugaba a kyakketa shi wallahi irin najeriya
mana duk majalisar da ka kewaya hira kenan da ake mu ba ma ganin laifukan mu sai su shugabanni sun yi kaza sun yi kaza wani abu ma karya ake sosai kuwa kuma zagin fa malam karkace wai zagi na wasa zagi a yi komedi a zagi shugaba wani ma ya fito karara ya kira sunan sai zaga wani ma ya zo gidan rediyo ya sai iya tami ya mai raga-raga ya ana ganin shi jarumi ne ya zazzagi shugabansa ya ci mutuncinsa kuma na ce shugaba tun daga firinsifal ɗin makaranta shi ma shugaba ne har zuwa shugaban ƙasa manzo Allah ce mafi sharrin shugabannin ku sune waɗanda ku din kuke tsine musu su ma suna tsine muku kuna tala'antar juna kwarai kwa da gaskiya rashin tarbiyya ne ai na'am idan shugaba ya laifi za a gaya masa ya laifi za a gaya masa ya laifi ta hanyar da ta dace a ba shi shawara a gaya na kusa da shi faɗi shi da usulubi mai kyau ba wai da niyyar cin mutunci ko wulakantawa ko tozartawa ya za ka yi shugabanka ne bayan da za ka yi Allah ya dube ka ya dora maka irin wannan shugaban kamata kunu ya wallah alaikum kamar yadda kuke haka ake shugabantar muku da mutane in na kirki ne ku kun kiyaye gaskiya din to sai kaga Allah ya taimake ku wani bangaren ya duba muku ya baku na kirki idan kuma zalimai ne ku to in ka ga shugabanka zalimi to kai ma dai zalimi ne kenan kamata kunu yi walla alaikum ana iya samun ibtila'i ba mu kore ba akwai jarrabawa amma ɗabi'ar da muke da shi ƙaramin mutum ƙaramin mutum ya buɗe baki ya ci mutuncin babba ya zage shi musamman irin yadda ake a ƙasar nan ba daidai ba ne wanda bai kai ya kawo ba yanzu wata rana ina tafiya a mota na tsaya a wani ƙauye mutumin ƙauye ne fa ina gajiyayye miskini yaro matashi da lauje a hannunsa daji zai je yanko ciyawa ya zo ya kasa wallahi malam ya tsaya ya miƙe ya je wata majalisa ya tsaya ya kira sunan shugaban ƙasa ya tsine masa albarka ya la'ance shi sai mun masa kaza sai an yi kaza sai an yi ana ihu ana cewa to ya kai din ya kaza dan adawa to yanzu haka ma wani shi ma wanda ya yake son shugaban da aka zaga din shi ma sai ya kira shugaban wancan din kuma ya tsine masa albarka ya la'ance shi ba wanda ya kubuta tun daga shugaban kasa gwamna ciyaman minista sanata ba wato ba mu da tarbiyyar baki wallahi malam a wasu kasashen ko ko mota ka shiga tsautsayi yasa aka ji kana kiran ko hira kuke ka kira sunan shugaban kasan sai an tsaye da kai su kansu 'yan kasan za su tambaye kai muka ji kana kiran sunan shugabanmu idan tsautsayi ya sa ku ka haɗu da security kuma damun kashin ka ya bushe sai ka yi bayanin wallahi kiran suna kawai sai ce da me ake addu'a ka masa ko zagi in ba su ji yaran ka ba wallahi nake gaya ma kar makalla yanzu nan kasashen afirka nan ko nan kasashen na afirka da suke kusa da mu ina gaya maka wallahi mutum bai isa ya kira sunan shugaban sai zage su ba mu kwanan fili ake sai a gidan rediyo ma a kwashi awanni ma ana cashe shi ana zagen sa ko ya zo wuce a jefe shi ko a yi masa ihu na farko dai mu din ne mu mabiyan bamu da tarbiyya kuma akwai bukatun malamai su rinka bayani akan wannan a rinka bayani akan matsayin shugaba fa shi ba shugaban ko arne ne shugaba ne mutane abin da suke manta kenan inda an cewa ne jagoran ka ne ko shugaban unguwa ko shugaban karamar hukuma ko shugaban wata jiha ko shugaban wane ne inda shugaba ne fa a musulunci fa yana da wani nauyi na musamman kuma wannan shugaban ko da ba musulmi bane ba ana bin ka bashin ka bi shi ka yi masa da'a daidai gwargwado matukar bai umarce ka da sabon Allah ba to akwai bukatar su kansu mutane a rinka musu irin waɗannan bayanan don wani bai taɓa tunanin don ya kira shugabansa ya tsine mai ko ya la'ance shi ba cewa laifi ne kuma akan harkar siyasa nan wacce take cike da ƙazanta da rashin gaskiya da cin amana da yaudara wanda duk wanda yake son wani nasa za ga galiban soyayyar ana yi ne lai maslahatin duniya fakat san matsala ne maslaha ta duniya ne mai zan samu in na biwa ne muna tare da wani ne saboda a gwamnatin mu ne za a yi mana kaza za a yi mana kaza shine fa soyayyar ba mun gani ba an so an so su wani su wani ana tare da su ana cin more su amma da aka ga an rabu da su kuma aka zo ana tsine musu albarka ana la'antar su so duk irin waɗannan tarbiyya waɗannan ɗabi'u da mutanen mu suke da shi wallahi kuskure ne ba daidai ba ne kuma fa ka sani shi shugaba namansa guba ne ai kuma duk wanda ya la'anci shugabansa ko ya zage shi ko ya bata shi ko ya masa wani abu to shi ma ya shirya daga shugabancin gidansa zai fara samun matsala daga shugabancin gidansa sai Allah ya haramta masa ya ma za a iya iya yin shugabancin na gidansa kuran ka zo a gidanka kana gani ya kasa ka kasa sarrafa gidanka nan kana tsinewa wani saboda yana shugabantan kasa ko yana shugabantan jiha kai kuma Allah ya jarrabe ka matarka da 'ya'yanka ka kasa sarrafa su kuma su rinka zagin ka suna tsine maka albarka saboda kai ma baka mutunta na gaba da kai ba Allah gane da mu
masu rarra mu leka sashen na karɓar tallace domin karɓar sakonni رويدك رويدك فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها انفراج ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح البلاد لا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الحديث masu rarra barkan da dawa daga sashen na tallace-tallace inda barkatun sakonni kafin tafiya sashen na tallace-tallace mala yana mana bayani akan irin yadda ya kamata ɗabi'anmu ko halayenmu da zamantu ya canza ya koma irin halayen sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen girmama shugabanni da rashin aibata su da yi musu biyayya ɗari bisa ɗari yadda muka da cewa ashe laifi ne babba zagin shugabanni za mu koma gun malam domin ɗora daga inda muka tsaya amma kafin nan a ƙarshen shirin za mu karɓi wayoyinku da kuma saƙonni lambar da za ku iya kiran mu a kan ta ce sifili takwas sifili tara sifili hudu biyu sifili takwas takwas biyar sifili takwas sifili tara sifili hudu biyu sifili takwas takwas biyar lambar da za a turo mana da sako kuma ita ce sifili takwas sifili shida shida biyu sifili sifili takwas takwas biyar sifili takwas sifili shida shida biyu sifili sifili takwas takwas biyar akan kada
kamar yadda muke tattaunawa hakikatan muna da bukatar mu samu tarbiyya wa kawo kanmu da sanin menene dokar musulunci ta shimfiɗa mana dangane da mu'amala da mu da waɗanda suke shugabanninmu kullum an ce shugaba ka tuna babanka ma shugaban gidanku ne shugabanka a wajen aiki shugabanka a ƙasarku shugabanka a jiharka shugabanka a local government ɗinka shugabanka a unguwa shugabanka a jiharka shugabanka gashi na dai suna da haƙƙi a kanmu na mu girmama su mu tsare mutuncinsu mu faɗi alheri a kansu kuma idan sun yi ba daidai ba a sa su gyara ta hanyar da ta kamata ta kuma dace amma irin wannan ɗabi'a da muke na ashariya da zage-zage ka ga wani ma bai ma kai ba bai isa ba ma a ce ya kai ma yau abu nan baka ga mutum yana fitowa fili yana tsinuwa to akan kalla idan ka tsine wa shugaban ka kace Allah ya tsine masa ko kace Allah ya kashe shi ko kace Allah ya wulakanta shi to fa ka sani in Allah ya karba fa aikin tsinan ne aikin tsinannu zai rinka maka me kun kai masa addu'a Allah shiryar da shi ya kyautata maka ina ce watakila ka zage shi ne saboda ba shirye ba ne yana maka kuskure to kai mai addu'a Allah sa ya gyara kuskuren sai taimake ka a ƙasar ka kai dai ba yanda za ka yi tun da shi ne shugaban ka baka isa ka kore shi ba baka da soja baka da ɗan sanda za ka iya hana shi to ya za ka yi in baka yi haƙuri ba ka faɗi alheri in har ta kama sai ka yi magana to ka ce Allah tsine masa
to sai kuma Allah ya karba ya tsine masa sai zo ita maka aikin tsinannu
to halar da ta yanzu nan kowa za ta yi nan kowa za ta yi a ƙasar nan fa muna gani fa mutum kaskantacce gajiyayye miskini mutum ya fito karara ana ɗaukan sa a hoto yana gani yana kiran sunan shugaba ne shugabanni wane ko na jiha ko na local government ko na eh, ƙasa ko na kaza mutum yana tsine masa albarka yana cewa sai mun kashe wane a ƙasar nan shugaban da yake shugabantanka ka buɗe baki ka ce sai kun kashe shi kuma an kama mutum an je an ninkime shi an garkame shi a je a ta surutu a ce an kama wani an zalunce shi kuma ma wanda ma zai yi magana dama a ce ma isasshe ne ma ya isa ma yi magana to da dama dama amma banzan bazara karan kadamiya wanda ba shi da kima a cikin al'umma sa bai da kima hatta a family din su bai da daraja ba da wata kima daraja kwata kawai abin wannan abin shi ya iya ya fito ya bude baki ya faɗi wannan abun ai sai Najeriya ai to shi yasa zamu dade muna shan wahala malam ko shi yasa dattawan mu da wasu malamai da yawa za ka ga wasu abubuwan suna faruwa amma sun da baya sun yi shiru saboda gudun irin waɗannan mutane Fit- fitina fitina ai mun sha faɗa a karatu saboda rashin tarbiyyar yanzu da muke da ita ba fa wanda ya wuce bai wuce a zage shi ba Ah, to wanda ya fi kowa ake jin tsoron yake da mulki a hannunsa da waye ko shugaban kasa ko gwamna ko wane ne ko waye- waye ba a zaga ba wanda ba za a iya fitowa rediyo a zage shi ba ko ba wanda ba za a zo a a shiga media suna a zage shi ba a ɗauki hoto ma wanda zai zage shi ya ɗauki hoton kansa ma ya bada adireshin kansa ma yi balanta malamin addini wannan kan shi za a ja shi a ƙasa ne a gigi ta shayi bai da wata daraja to daman duk wanda bai da mutunci bai da daraja baya ganin daraja kuma da mutuncin mutane amma muna kira ga samari matasa ya kamata ku sani wannan abun ba addini bane in ma ana yasa da sunan addini ne ba addinin Allah ne addinin manzon Allah ne bai koyar da wannan ba to ko a duniyar ma shi dancin wannan a- a- a- a- ba ba abu ne karbabbe ba kuma rashin tarbiyya ne kuma abin fa yana yana yana yana juyo mana aksiyan wannan rashin ladabin wannan rashin tarbiyyar takan juyo mu ta wahala shi yasa yanzu muke ta wahala muna zagin su muna tsine musu suna ta gana mana azaba abin tausayin mu yazo ba za su tausaya mana ba saboda mu ma ba ma tausaya musu a lafazan mu muna zagin su muna tsine musu abin taimako yazo ba za su taimaka mana ba ko ma Allah ya hana su su jima kai ta kuka ba a san kana kuka ba ba abin da ya fi wannan ciwo to ya kamata mu samu tarbiyyar kamu kuma ku sani fa duk wanda ya mummuna wallahi sai an masa wallahi ka rubuta ka ajiye duk wanda ya zama ɗabi'a sa ne irin wannan to in Allah ya sa da Allah sai ya jarrabe shi ya kai wani matsayi da zai ga wannan wulakancin a tattare da shi imamu ata ko waninsa a cikin tabi'ai yana cewa lau kanat li da'awatul mustajaba da ina da wata addu'a guda ɗaya da na santa cewa in na daga hannu na roki Allah mustajaba ce Allah ya karba to wallahi la ja'altu fi sultan da na sanya wannan addu'a wa shugabana shi zan fara yi wa ba zan yi wa kaina ba ba zan yi wa iyayena ba ba zan yi wa komai na ba inda ina da addu'a kwaya ɗaya a duniya da na san ita ce in na roki Allah Allah zai karba to wallahi zan mika ta ga shugabana ne ne masa wannan addu'ar saboda idan ya gyaru al'ummata ta gyaru idan ya gyaru duniyata ta gyaru idan ya gyaru lahirata ta gyaru idan ya kaza da sauransu kuma akwai abubuwa da ake ta yi na siyasa in baka yi da gaske ba sai ka zo ka fada aje a yi ta kulla wasu abubuwa na ƙarya wanda ba daidai ba ne a shirya su a faɗi abubuwa da waye da sauransu sai ka zo ka hau ka je kai ta tsine wani albarka kana zagiyinsa akan labarin da aka kawo maka na ƙarya ba na gaskiya ba sai daga baya in za a zo a bi kadu a a tuntuɓa sai ga wannan abun ba haka bane mutum ya zo ya ta da na sani ranar da da na sanin baya amfani Allah gyara mana halin mu su kaga nan sahabbai abin da ya kama wannan magana sun yi imani sun yi da'a wa annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya ba su umarni cewa kar a yadda a kula su gaba daya kuma wallahi ba wanda ya kula su mu dai ba a gaya mana a riwaya ga wanda ya kula su ba ya je gidan abokata da gonarsa ya masa sallama abokata da ya amsa sallaman nan kabu ya kira ya ce ya abakata da an shiru kallah hal ta'alamu ne uhibbullah wa rasula ina haɗa ka da Allah mahallicinka shin dan Allah baka san cewa ina son Allah ina son manzon Allah ba na daɗa maimaita na ce ya abakata da kai yanzu ina ma makana ina magana ina sallama baka san ce ana san Allah na san manzon Allah ba ya ce fa na shattuhu fa sakata na masa magiya dan girman Allah ina tambayan ka kai baka san ce ana san Allah ina san manzon Allah ba dan uwansa ne sosai sosai daga ƙarshe kawai abu da sai ya ce wato sai ya ce Allahu wa rasuluhu alam kuna yau ka abu ne sahabin annabi yake tambayan dan uwansa wanda dan uwan nan nasa ya san shi sarai saboda tsammanin zai samu sa'ida ta sauki ta wajensa ya je ya masa magana amma wallahi cewa yi Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa suka fi kowa sani ni ban sani ba ko kana san Allah ko ba ka san Allah ko waye kawai Allah wa rasulu a'lam Kabu ya ce baina ma ina nan ina tafiya wata rana a cikin kasuwa a Madina sai ga wani manomi cikin manoma da suke kawo kaya daga ƙasar Sham suna kawo abinci suna sayarwa Madina kawai sai na ji ana yana cewa man ya dulluni ala kabu bin malik waye zai nuna min inda kabu dan malik yake wa zai nuna min inda kabu dan malik yace fattafiqan nasu yushiruna lahu mutane suka yi ta nuna masa ne sai a nuna ba ra'ayi min magana ba amma sai a nuna masa ne sai a nuna da da da da wannan sai a nuna da hannu har sai da ya zo ya same ni sai ya miƙo min wata takarda wata wasiƙa daga maliku ghassan sarkin ghassan ga abin da ke cikin wasiƙar amma ba hadu fa'innahu balagani anna sahibaka qad jafak ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعه فالحق بنا نواسيك فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فسجرتها mutumin nan da ya zo ya same ni ya miƙo min takarda daga sarkin gasana sarkin gasana nan ba musulmi ba ne ya ji labarin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa Ka'ab dan Malik to wai sai yazo yana kiran Ka'ab dan Malik wai zai taimaka masa yace labari ya zo mana mutuminka wai annabi ne wai sahibaka wai mutuminka ya maka mummunan mu'amala ya maka jafa'i amma muna so mu shaida maka kai ka abu Allah bai sanya ka a gari na kaskanci ko tozarta ba in Muhammad ya ma wulakanci ko ya tozarta ko ya maka kaza to kai fa Allah bai sanya ka ka zamanto za ka rayu cikin wannan ba Allah bai sanya ka cikin madaya cikin wato abu na tozarta ko wulakanta ka zo mu taimaka maka eh mana ba wancan ya ce a daina kula ka ba sai ka abu ka duba imani malam ya ce lokacin da na karanta takardar sai na ce kai ya ce wahada aidan min albala wannan maɗin wani bala'i ne yanzu lalacewar tawa hatta kai ga kafiri ya aiko ya ce yanzu kafiri ni yanzu ya zo ce yanzu ya ce ai sai na nemi wato tukunya an dora ta a wuta na je na kone takardar nan gaba ki daya yaya malam in a yau ne in lokacin rashin imanin nan da rauni imanin nan ai wani kawai ya tafi ai
abin da ake haɗa ma cikin dama na kagoya ana ba wasu kuɗaɗe ne suna barin addini yadda ake faɗa.
To ka gani.
Ingiran ne suka samu wannan tallafin.
Da yawa akaram kalla da yawa sai dai Allah kiyaye. Wani fa malam inda zai samu tallafi zai samu ba abin da bai zai ba. Allah ma zai fito ya zaga kai tsaye la ilaha illallah ya Allah karba mu da son duniya karba mu da fitinarta kaga wannan ya nuna lalle ya sha tarbiya fa ka abun nan ya sha tarbiya ba karamar tarbiya ba ya ce kwana arba'in sun tafi a cikin kwana hamsin dinnan sai ga ɗan aiken annabi ya zo da wani saƙon mai tsanani bayan wancan sai ya ce to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a gaya maka ita kanta matar ta ka kaurace mata inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya amurka an ta'tazila imra'atak ka abu ya ce a utalliquha amma da sakin ta zan yi koya za a yi dan aikin ya ce la walakin itazilha wala taqrabha ka kaurace mata amma kada ka sadu da ita ka nisance ta maganar alakar auratayya da iyalinka an haramta ma shi ma ka daina kai wani abu sai annabi su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an kafa doka an kare doka yace aka aika wa abokanan nan nawa ma guda biyu aka ce su ma su nisanci matansu kuma malam kana yi fa Allah zai kama ka a kwarai kuwa annabi da ake mai wahayi kana yi ko kana wani gunguni ko kana faɗan wata magana ka faɗa ka sha mamaki ka ridda a tafi da kanka gaba ɗaya sai na ce wa matata in ji kabu tafi gida ilhaƙi bai ahaliki tafi gidanku ki je ki zauna a wajensu hatta ya ƙudi Allah fi hadha al'amr har sai in Allah ya hukunci aka wannan lamari sai ga matar ɗaya daga cikin mutanen nan guda biyu matan Hilal ibn Umayyata ta zo gurin manzo Allah ta ce ya Rasulullahi na ji ka kafa doka to ni ina son shaida maka shi Hilal ibn Umayya tsoho ne mai rauni gajiyayye ba shi da mai masa hidima hilal ibn umayya din tsoho ne fahal takrahu an akhdima shin ya annabi kana kyamar kana kin in je in masa hidima ko zaka bani in je in masa hidima in kuma baka so sai in hakura sai ya ce la walakin la yaqrabannaki ko la yaqrabaki ki je ki masa duk abin da zaki mai amma banda saduwa ta aure kada ya kusance ki ko yaya kai ana doka da an kafa doka an yi aiki da doka mana sai ta ce ai innahu wallahi ma bihi harakatun ila shayi da amma ma ko baka ce ma abin da mushi da bai da wata harka bai da lafiya daman wallahi ya manzan Allah ma zala yabki kuka yake ta yi munzu tun wannan lokacin da aka ce a daina yi musu magana har zuwa yau ana neman kwana arba'in da wani abu ya rasulullahi mutumin nan kuka yake ta yi abu yake cewa wasu cikin iyalai na suka ce mun da ka nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallama ya baka dama dangane da iyalinka ci gaba da alaka da ita kamar yadda aka yi izini ga matar hilal bin umayya an takhtimahu kawo yake cewa wallahi la asta'zinu fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wallahi ba zan taba zuwa in je in nemi izinin annabi ba sallallahu alaihi wasallama yo na sani me annabin zai gaya min idan na nemi izinin nasa na ce a bar min matata na sani kuma wa ana rajulun shab ni yaro ne matashi bana iya haƙuri da mace ya ce sai da ne kwana goma shir ba ni ba matata kwana hamsin ta cika kenan cip cip tun daga annabi hana a yi mana magana yau kwana hamsin ba sake mana magana ba to dana to shi kenan sai wani sati sai mu kammala kisar da yake nan insha Allah Allah kai mu da rai lafiya akwai tambayoyi ko waya ko akwai mai tambaya ta farko ya turo da sako yana cewa assalam ita assalamu alaikum ne wa malam fatan alkai tare da fatan tabbata akan faɗin gaskiya Allahumma malam abokina ne yake hada ni da yake hada ni da da ni gidana na daina kula shi ina da lifi na gode to ba daina kula shi ya kamata ka yi ba kamata ya ka nuna masa abin da ya kuskure ne ba daidai ba ne ba sannan ma ka daina kula shi ya zama dan ladabtarwa ne in ka ɗan yi wani lokaci sai ka dawo ka ci gaba da mu'amala da shi sallama za ka iya yi masa sallama harkoki kuma sai ka daina yi da shi amma ka gaya masa laifinsa yauwa ka gaya masa laifinsa amma bai kamata ka ƙaurace mai ka daina mai sallama ba
na ma sai billahi
to malam ina maka barka da wani haka to alhamdulillah lallai malam cikin tarihin wannan sahabi akwai ma iya cewa cike yake da rayuwa a barkoyi ko kuma yake darussan da za a koya na kuma ɗaya daga cikin abin da ya dauki hankali na wato maganar da malam ya da cewa kamar lokacin da aka ce a yanzu to amma ba da abin da ya ban mamaki sai ya da akwai wani taro da mukan yi daga lokaci zuwa lokaci da wasu turawa haka da ke zuwa daga amerika to wala ba da ce kasance shi shugaban da yake kiran mu idan sun zo lokuta da dama ya kace maka wannan tura sun zo sai ka je na ce mana an fayi baki dala wanda zai zo saka kaya masu kyau ya saka kaya masu kyau a jikin shi malam ya zo da su to malam kana yi wannan magana sai na tuna da wannan to ka zan kenan malam yanzu akwai rauni da imani da kuma za su iya cewa aƙida sai dai mu roƙi Allah ubangiji ya tabbatar da mu akan tafarki wani ne ke Gaskiya ne.
Allah ubangiji ya kara maka lafiya da nisan kwana Amin.
kuma ya maka jagoranci a dukkan al'amuran ka da yau da amin amin man sifila mun gode kwarai da wannan ƙarin haske da ƙarin bayani allah ba da lada man sifila wannan sabon ma na tattara malam barka da safiya ni a gari na rashin samun masu faɗawa shugaba gaskiya shine yake kawo rashin adalci shi kuma rashin adalci ga talakawa shine yake kawo tizirar zuciya ce adalci shine sanyin zuciya har a ƙi zagin shugaba allah ya ganar da kowa sako da ka ji dauda bunkure dauda ne bunkure gaskiya ne ana buƙatar shugaba ya zama mai adalci amma karka manta su ma mabiyan ana so su zama masu adalcin ai na faɗi magana ta malamai galiban duk lokacin da Allah ya jarrabe ka da shugaban da yake zalunta ka to kai ma fa ka da binciken imaninka kai ma akwai wasu hakkoki da kai kake tauyewa kuma daidai gwargwado alhamdulillah a a- akan akan gaya musu ga waɗanda suka samu dama sukan iya gaya musu gaskiya wasu wasu kan gaskiya ba a gaya musu akwai shugabannin da kawai tsiyarsu suke yi ba a gaya musu gaskiya wannan gaskiya ne to amma yayin da talaka ya tunzura an zalunce shi mai shari'ar musulunci ta ce ya yi cewa ta yi haƙuri manzo Allah ya ce ku yi haƙuri annabi ne ya ba da umarni ya ce a yi haƙuri a shugaba a yi haƙuri amma ba a baka dama ka tsine mai kala'ance shi ba to ai mun faɗa cewa in ka tsine mai kala'ance shi fa zai mata zai ta yi maka aikin tsinannu la'anannu ne to ba gwanda kai masa sadakar addu'a ba Allah ya shirya da shi in ya gyaru kai ma kai ma miya ka za ta gyaru babu uzuri dan cewa talaka yana cikin kunci yana cikin talauci kuma ba a gaya wa shugaba gaskiya ba shi kuma ya ta tsine mai albarka yana zagin sa babu wani uzuri akan wannan kuma rashin tarbiyya ne kamar yadda muka yi bayani da rashin sanin ya kamata so dole ne mu bi dai abin da annabin nan ya faɗa haka annabi ya faɗa kuma ba canji Allah ya saka da alkhairi.
Allah ya gyara mana halin mu amin su amin masu sauraro lokaci ya riga yi mana a halinsa sai idan Allah subhanahu wa ta'ala kai mu sati mai zuwa za mu dora a sabon shirin mu da yardar Allah kamar yadda Dr. Abdullah Usman Umar gadon kaya wanda nake masa fatan alkhairi da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai mai da shi gida lafiya amin tare da shugaban shirye-shirye Asfa'u Sadiq Mamman Safna da shugabanmu baki daya Ahmad Garzari Yakubu Nafisa Isa Adam ta sadan da ku ni Abu Abdullahi Umar Yakubu Iru na ke cewa assalamu وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعي